إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara dorin wa markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke ngulkar kada birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 25 ga wata na juma'a da akhirah hijira shekara 441 wanda ya dace da 19 ga watan biyu shekara 2020 yau insha Allah za mu yi darasi na 38 cikin littafin wata ta imam malik rahimahullah darasi na 38 insha Allah za mu za mu tashi babu jami'ar subhatu duha jami'u subhatu duha magana da muna cikin babi na magana mas'ala da wallaha da matsayin sallatu duha yanzu zai maka mas'ala ta jami'u subhatu duha abinda yake tattara abinda yake da mas'ala da nafila ta wallaha shin subhatu duha mana shi subha mana nafila kinan sallata nafila wallaha حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأسلي لكم قال أنس فقمت إلى حسير لنا قد سود من طول ما لبس فنزعته بماء فقام رسول فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف abinda yake wannan ruwaya cewa ishaq bin abdullah bin abi talha kenan jikan abu talha ɗanwan anas bin malik iya ba da labarin cewa jaddata muleka kenan un musulama nan ita ce nan akwai maganin malamai shin un musulama ce muleka ana ce mata rumaisa tun da wani sunaye ganin cewa jaddata hudu malamai sai magana kan wannan waye kakar wace ce idan aka ce kakar shi ishaq bin abdullah kenan shi ne wannan kenan un musulun ce an ce kaka ce ta anas kenan daban wani un musulun abinda da yake wannan a hitamala cikin cikin sayar da buhari a ruwayar da ta zo a can shi an zama malaka cewa ya kamata ummi un musulun a ta iya bayanin wannan tsohuwa uwar anas ce ta un musulun ce kenan kakan shaƙa bin abdullahi kin ce a takaice ita dai nan almuhim abinda ake so a kawo ita ummu malaika da'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ta'am ta gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wani abinci na musamman ta shirya mishi ta gayyace shi ya zo ci fa akala min ya ci wannan abincin bayan ci abinci su maƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umu fa yusalli lakum sai maza ta ku tashi in muku sallah wannan sallah kala anas anas ya ce ya aka yi ta izama ga daga wani sallah ya ce faƙon tuwila hasirin lana ƙada su wadda mitul malubis sai na tashi na ɗauko wata tabarmanmu tabarman ma ta yi baki saboda yadda aka jima ana aiki da ita ana zama kanta nan kalmama lubis labis iya ɗaukan duk abin da zama da sawa kusa na ɗauka suna guda tun dai an yi kenan an jima ana aiki da wannan tabarma ta su har ta yi ɗan duhu ta canza kala ya ce na ɗauko wannan tabarama ta muwar ta yi baƙin da ta yi min ɗulu malubis inda ta jima inda aka yi jima ana zama kanta wani san tabarama haka take wanda ko a yanzu aka jima ka ta yi dubu ya ce fana da hatuhu bi ma na yayyahu ruwa a wannan tabarama na ce yayyahu ruwa don ta yi tarshi ne don wani tsoron wata na ƙasa don shi dai iya yayyahu ruwa wannan tabarma faƙama alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam faƙama sallallahu ta'ala alaihi wa ala'adi wasallam da ke cewa sai kina manzana ya tashi ya tsaya a kan wannan elmalawa ko tabarma wasafafatu ana walitin wara'ahu sai muka yi sahu da ni da wannan wani yaro maraya a bayan shi wala ajuzu min wara'ina tsohuwa a bayanmu nan kenan kaga a nan maganar akwai za mu ɗauki sallah ana sallah kenan akan shahuda ba lahi ba ne duk da an sani muzan sallar salama a masallacin shi babu shahuda amma nuci yakan ce a kayan mishi tabarma ko malahwai shi iya masallacin wani lokaci kuma lokaci ma zan a nan kaga caya tabarma aka kawo aka aiko mai zamana ya tsaye mana ya hau wannan tabarma don yin sallah haka nan ba laihi ba ne ba don an hau wani abu na shuhuda a yi sallah ilafin bayan da muka yi abinda ake gujewa kurin abinda ya shahi ɗaukan hankali ko kwalliya ko mace ado shi ne kurin za kauce ma to ya ce kuma a za'anan ya gaya mana yadda ake sahu da mutum biyu kuma in akwai mace ta uku kaga ce da shi duk da wannan tsohuwa uwar shi ce amma ba ta shiga ba suka yi sahu ɗaya da shi shi da wannan yaro suka yi sahu a bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ita kuma tsohuwa a bayan su ita ɗaya ta zamanto matsayin sahu da ake bayanin cewa babu sallah lasa da lalmufar da hanfarsa babu sallah da misalla shi da bayan sahu kagaban da mace mace ita ɗaya masu huce namiji ne ana akwai wuri babu sallah ya sallah a bayan sahu shi ɗaya amma kaga anan za ka ranci kenan mana mace mace in ta ɗaya ce za ta tsaya ba su ta shiga layi ya ce dai fasalla lana raka'atai musulman sarraf kuma ya mana salla raka'a biyu kuma ya juwa ya tafiye shi na ya kama wannan magana ke na ya kuma ishara sallar wanda haci a kai kuma ya yi ta ba shi ɗaya ba da wa'annan 'yan gida un musulun da ɗanta anas da wani yawon maraya wanda suke tare kenan tana ce kenan in ta kama ba laihi ba ne ba ko da nafila ce kana iya da wani abinda ake ce aka bai cikin sunna a shahara ko a ɗauki al'adar yin nafila da jam'i a masallaci ko a nuri ba da shi ne ba da lili kan shi amma ta kama aka yi ba laihi ba ne mata zama sanatin a masallaci mun san mahimmancin jam'i misali yanzu shafai da wuturi sai mace tsaya an aka sala isha mai jami'i mai kama tare to kaga wannan duk da na san na fila cewa an taɓa na annabi iyayi amma annabi yana yin ta ne a cikin ramadan kaɗai a ramadan kaɗai aka shar'anta yin nafila jami'in ta da lima a masallaci amma baka ta danna nafila ce a zo a riga yin ta tunda sai mallada na jama'a a zo a a wurare da suke haka nan za a ƙara sallar isha kuma a tashi da liman ba cikin ramadan ba sai sallah to wani shi kuma kaga barin karan dokan karantar magabata ce bai daga cikin sunan magabata yin haka yin sallah ta shafi a cikin masallaci jami'i ba a cikin ramadan yanzu dai nan kurin mun ga yadda aka yi sallah wannan ta nafila ta anas da kuma a nan kaga akwai ruwa da magana da ya zo ta gaza da aka yi mishi ta wurin sallah kaga can sallah ya fara ya tafi wani abinci nan kuma abincin aka yi ta abincin tuku aka yi sallah وحدثني عن مالك an ibn shahab to da wannan ruwa da makaranta imam bukhari ya kata muslim makawata ba imam malik kenan imam bukhari muslim sun kawo ruwaya wa haddathani an malik an ibn shahab an ubaydillah bin abdullah bin utba annahu qala دخلت على عمر بن الخطاب بالحجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاء حتى جعلني حذاءه عن يميني فلما جاء فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه نعم ذكرت cewa abinda yake ruwayar ubaidullah bin abdullah bin utuba ke cewa na shiga wajen umar bin khattab bin hajira na hajira lokacin rana ta hawa da sahi bai kai azhar ba rana ta hawa da dagawa ta hawa ta huto daga wallaha ta hawa da sahi a saman kasa fawajatu sabbih na samu umar yana yin nafila shine yusabbih jama'a babu namu tayi mai ce jami'u subhatu duha as-subha ma'ana nafila sai na same shi sabbihu iyayen nafila fa qumtu wara'ahu ya na tsaya a bayan Umar bin Khattab fa qarrabani sai jayuni hatta ja'alani hidaa an yamini sai da ya kawo ni san a dabaran shi a bangaren shi na dama dan yace mai hidaa amma ka ganin bangaren dama a gaban shi ba a dama shi aji shi dama ai mutum biyu suna sallah ai kana damar liman falamma ja yarfa nan yarfa irin kaman aka ce irin masu gadi ne irin wanda ga gansu ga umar yan gadi ne masu da bukata ga cikin yasa wudi muna nan sai da yarfa ya zo in ji shi ubaidullah bin abdullah bin utuba ya ce ta'akhartu he na ja da baya da ai su biyu da shi ga shi sai umar to tun da wani mamu ya zo sai ja da baya ya ce fasafafana wa ra'ahu ya maka sahu a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan a bayan bayan Umar bin Khattab bayan Umar bin Khattab kenan wannan ya karanta da mu dama sunna ce idan mutum ɗaya ne ya tsaya a damar liman idan mutum biyu ne su koma bayan liman mun karanta ruwaya ta musulun wanda Jabir ke ba labarin haka shi ma ya zo bayan ya zo dan annabi sallallahu alaihi wasallam sana sallah da wani ya zo annabi ya ja su mai da su bayan shi daidai saɓanin cewa ba damar liman ba bayan shi annabi mai da su mamun kullum a bayan liman yake ɗaya balle ya huce mutum guda in ɗaya ne a dama biyu abin da sama suna bayan liman kaga biyu ne matan da biyu ne kaga nan kai tsaye mai da su bayan shi shi mana shi ne aka mishi shi obai da la umar da suna sallah da shi da umar amma da wani ya zo ya suka koma suka yi sawu a bayan shi zama da wannan ruwa ya ce hadisin sahi ya inganta sai babi na attashadi fi an yamurra ahadun bayna yadayhi da musalli tsanantarwa tsanantawa ko kar mana tsaurara tsananin ukubar hucewa gaban mai sallah inda abin ya zo tsanani ya zo kan shi don abu ne ba shi da kyau حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يسلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان abin da ke wannan ruwaya ta abdurrahman bin abu sa'il al-khudri ke bashi labari baban shi ke abu sa'il al-khudri yake ba da labarin yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana ahadukum yusalli idan ɗayan ku iya cikin sallah fala da ahadan yamuru bayna yadayhi kai ya bar kowane ne ya huce ta gaban shi wal yadra'u mustaqa ya ture mutumin baki iyawar shi bakin ƙarhinka kaka bari huce gabanka kuma ya ce fa'in aba in ya ce sai ya huce to falokatilu ka yaƙe shi kenan ku yi da kukuri kwakwa ka tukuri shi kuran e tukuri shi kun za ka yi ya ce ka yaƙe shi fa ina wasu da wani shaidani ne da Allah ce abu sa'id a aikace haka yi wani ya zo cikin makwata ya zo ya mai da shi ya zo duk da zo sai hanga ji shi dai rairan ke dai rairan ya ce ya je kaya na ko je ga ya je ga umar ya ce haka annabi koya mana zawwa ce sai wuce na hana shi ce sai wuce umar ce haka aka yi ce a kai bakar da sai kuma yi tun da kai kai ta wurin kai kenan hana shi gurin hana shi yanzu kun turi shi shi a matsayin shi ɗani kima zana ci sai da wannan yawon ya bukatar cewa kaga nan kurin haka manzo Allah ya ce wannan kuma da mai abu a hankali to duk abu ne wanda shi dai kaga wancan mana abu da kin ai ba sani ai ba magana ba inda sai ya haka ya ta wurin kai amma abu sai bai bar shi wuce ba kurin haka hana shi gurin yi maza kai turi shi kuma annabi ce ai da annabi ce ta'adu da kada da ruban manzo ce ta fara darahu kenan ka hana shaka na ka hana shi kenan kare shi kare shi amma ce idan kiyawa annabi ta fara katilu ko da yake shi kenan ka tamu ba galai ba amma ga shi taurin kai ne kuma zan zaba amma haka amma ka ce ka wuce kari tana ko akwai matsala sama ne da shi dani ne gurin sai manzo Allah ha me sa sallahu ga lokacin hanka je ka koyi an sallata bace dan hanka je ka sabon ba mene sabon abin sallar da ita take na sabon da sunna ba shi motsi ba gaba haka ba dama ba na ba ba ba matsalar jama'a da aka ba da dama kunama kuma ji a sallar kashe su ba motsi ka buga ka buga an ce inda ka rukibla ba inda ka rukibla ba ka buga har aka zalo da duka ma ka buga ka buga ta mutu sallar ka dai take ba mata kai haka aka ce kai eh wale wannan kunna hanukun kai haka shi ne ka iya bukatar ka duka maka bige ta amma ta sallaka tana nan matuƙa ba ka roƙi bila ba ka kashe kunama sallaka ta yi yawa motsi motsi wai ba dukkan motsi ke ba sallah ba yayin motsi na abu misali mu zama iya sallah kashe ta buga kyaure ya je gaba gaba ya kamo ya bude kyaure ya komo tsaya gaba a motsi bane ba aiki bane kyaure ya bude ya jayo ka gani kenan ba dukkan motsi ke ba sallah ba وحدثني عن مالك أنا عبد النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النذر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة abin da yi wa kana busur bin sa'id ke ba da labarin zaid bin khal al-juhani ɗaya cikin sahabbai arsalahu ya ake wa ya ake busur bin sa'id ya ake busur ila abu juhayn ya sa'alahu tambaye shi kenan wani abu da baka masa masaniya kai ka tambaye wani sani wani kan ji labarin wani iya da masaniya kan masala kaza ka je ka tambaye shi ma za sami'a min rasulullah sallallahu alaihi wasallam me yaji daga manzon sallallahu alaihi wasallam fil mar bayna yadayil musalli menene ji manzon Allah ya hori akan maganar hucewa ko gittawa gaban mai sallah me ji manzon Allah ya faɗa kan shi ka je ka tambaye mu Abu Juhaym kan haka kenan ya je ya tambaye shi faqala Abu Juhaym yake cewa shi kuma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau ya alamun maru bai na idiyar musalli manzana sarasam ya ce inda mai gittawa gaban mai sallah inda ya san ma za a lai ya san irin abin da yake kan shi na zini kenan jama za a lai abin da yake kan shi na ukuba da jama za lahu na lada ne ma za a lai irin ukuba da zai samu lakana an yi kifa arba'in da ya tsaya arba'in khairar lahu ya tsaya arba'in ya yi mai alkhairi ya tsaya arba'in kin wannan ya yi mai alheri a kan min an yi murbe ne dai a kan ya gita da gaugawa ya huce kira a gaugawa ta ke huce ko to da ya tsaya wayi arba'in abu nadar mai samu wannan labarin da ya je wajen abuja mai gaya mashi wannan labarin inda mai gita manzan sama ya ce inda mai gittawa gaban mai sallah ya san irin ukuba da take kan shi da ya tsaya arba'in wala bai tsaya ba a wancan zamanin yanzu lokacin ba labarin yake gaya maka shi wani labarin da aka bashi bai sani ba da aka ce arba'in jin wannan arba'in kwana arba'in ne da ya tsaya kwana arba'in ya yi ba alheri ko ko da ya tsaya shekara wata arba'in ko da ya tsaya shekara guda shekara arba'in nan bai tambaya ba a ce zamani yanzu ne bi cakka bai iya yanke wanne ne shi da ya ce arba'in to ana arba'in kin kwana arba'in ne wata arba'in ne shekara arba'in ce da ba sani ba ya huta kana ka tsaya nan gurin eh shi ne kurin gama tsaya nan gurin sani ba wannan mu ɗauki kaɗancin arba'inkin kwanakin kaɗan ne kwanar arba'in da ana so a kwanta wa ne ana so a kwanta maka ai mutum kasa haƙurin 'yan mintuna ne yi na a ƙare sallah yake so sai gita ko to an baka mubalaga da tsaya ma ka ce mutu arba'in mama akwai kusan sallah mutu arba'in to kaga ɗauki ma kwana arba'in kin ai abin da kenan iya kenan haɗarin da za ka ɗauka ko laifin da za ka ɗauka an ga gita ga matsala inda ka san shi da ka tsaya kwana a wani wurin tsaya na mawai misali murci ka ɗankin ba shekarar ba almuhimmu dai kurin magana ce ta haɗarin gittawa ga wannan sallakon kana cikin haɗari na akwai ruwaya wanda mai bulu gama ya kata arba'in na khalifa to ruwa da ta kawo na ta khalifa wata bazara arba'in kina ma'ana shekara arba'in kenan to ruwa ba ta inganta ba ruwa ba ta inganta ba wadda ta haddade wannan maganar ta arba'in babu ruwa ta inganta wata kawo arba'in kin kwana arba'in ne wata arba'in ne shekara arba'in ne babu da bai ne kurin a nan arba'in kurin wannan shi ne abinda yake wannan ruwa ta abin nazar kuma hadisi ne wanda yake imam al-bukhari ya kashe musulmi ya kawo shi وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال لو يعلم المار بين يدي المسلي ماذا عليه لكان أن يقصف به خيرا له من أن يمر بين يديه nan ka'abul ahbar ke bada wani labarin yake cewa law ya'lam maru bayna dal musalli inda mai gittawa gaban mai sallah ya san ma za alai abinda yake kan shi na zini lakan an yukhsafa bihi khairan lahu da ƙasa ta buɗe ƙasa ta haɗe shi shi magana na ƙasa ta haɗe shi ya yi mai alkhairi min an yi murrabe ne dai a kan ya gitta gaban mai tsalla wannan hadisi ne makato wannan bayani ne na ka'abul haba na girman laihin gitta mai tsalla kuma ba ya ce manzo Allah ba ya ce ko wani sahabi shi ne dai iya wannan magana ba sabi ce ba ko shi hudu da gurin kabul haba iya cikin malamai na ahlul kitab masu ba su ilimi wanda suka musulunta wanda mahiya malaman tafsiri sun samu ganu da yawa daga wajen shi kuma samu matsala da yawa daga wajen shi hata kaga suna da masu soke shi shi kuma can akwai jigon karantarwa manzon sallallahu alaihi ya ba mu ya ba uzunin doko labari daga banu isra'ila to amma shi iya cikin malamansu ganin littafinsu ba shi da tabbas labaran shi ba shi da tabbas to irin wannan dama ta sa kwarai sun yada ilimi da yawa wanda ilimin an kwasa kuma da yawa samun kwashe-kwashe a cikin kwasa da aka yi to irin shi ne yake da yake magana yanzu suke buga manufa ya kama misalin da yake cewa ikon da allah ya ba dulkarnain iya ƙarmi da baibayin dokin shi a wata turma masu rayya wata dokin shi wata turkin dokin shi a su rayya ƙarmi shi ta turama ce a takaice wajen mulki da allabai sauran da tsawon abu a takaice matsala irin wannan matsalar ya karantar da umma shi labarin da masu kacce labarin halittar ɗayan uku ne imma ya ce idan abin da aka suka bada labari wani malabar kitabu ne irin su abu labarin salam in suka bada labar abin da suka bada labari an san su musu karya to amma suka ɗauko ta a wajen wani magana kenan suna wani labarin kitabu da kashi bai tabbas kenan labarin da suka bada idan ya yi muwafaka da ƙura'in da sunna za mu rike mu gaskanta idan labarin suka bada ya saba ma ƙura'in ko sunna ya ci karo ya ce labarin ƙarya ne ki tabbata ba idan laban suka bada babu aya da ta gaskanta ko hadisi babu aya da ta ƙaryata ko hadisi ya mace mun ji labari eh labari ne amma babu kawai hujjar da cikin addinin kun labari ne labari ne istuwar ta kun karanta an kaza an kaza kun shike sai an kun ana magana addini baka hujjar shi ka ce ka labarin ma ya ce kaza wuri kaza wannan shine amma an mai shaida mal sahab wannan ya cikin tabi'ai dan shi bai gama bai gama ya kasa bai ya karbi ko sabai amma bai gama manzo Allah a wai shi dan sabbi Allah sallallahu sun gama manzo Allah gaba da gaba to yanzu daga shi ya hudu hadarin tsayawa gaban ko gucewa kai gaban mai sallah wa haddathani an malik أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يسلين إمام مالك كبار لبارن تشيوا لبارن ديسا مش عبد الله بن عمر إيا كين بيسن جتاوا gaban mata suna sallah kenan iya gida gaban maza wannan me fikin wannan maganar an san yadda ake sahu da mata da maza maza suna gaban mata to sahun mata duk da a bayan maza yake amma ba kai tsaye wajen mutum maza ba suna ɗan gaba suna ɗan nesa da suna kallon maza suna bayan maza amma nesa ba irin sahu wani na maza ba tsakanin sahu sahu da ake ba kana kalan kamar ka bugi duk duniyar mutum kawo mutum a baya ciki amma akwai ɗan tazara me yasa aka zama malakatar magana a wani wurin kenan nan ya sai kwatanta maka ai akwai maganar gittawa gaban mai sallah wasu ce hannu haka wasu ce ina ake ajiye goshi wasu ce bakin harimin mai sallah wurin da yake ajiye goshi ko ko ka zira uku ko daidai hannunka da za ka gitta hannunka ya kai ko kuwa wurin ajiye goshinka ko zira uku to na sai kwatanta maka ko irin zira uku ma gaban mata ne bai wuce ko bai wuce gaban su san a watan sun sauran su iya dinga nesa amma bai bi ta gaban su ya wuce iyakin haka iyakin gitta gaban mata amma wannan hucewa gaban misalla ko namiji ko mace ba gitta gabar misalla a wannan abin bayan da muka yi a wannan wuraren zuwa da kololuwa zuwa zira'i kamar bayan da imam ali hatta shi ka zami taimiya haka ibn qayyim da aka haka talabani cikin sulas yakin ya kama maganar ta abin da ake cewa hurumin mai sallah daga da iyaka bai huce zira'i hukun wannan a bayanin magabata wallawa alam sai ya ce ina ne wani dai ruwaya ta inganta zuwa ga abdullahi bin umar wa haddasa ne a malik annafi an abdullahi bin umar kana la yamuru bayna yaday ahadin wa la yadaw ahadin yamuru bayna yaday kun eh abdullahi bin umar halin shi shi bai wucewa gaban wani kuma baya barin wani wuce ta gaban shi eh haka yake shi baka da bai baran kwara bai bari shi ma hadisin ya inganta zuwa ga Abdullah bin Kayyim makufi ne kenan hadisin sayi na mai inganta sai yanzu kuma ar-rukhsatu fil murur bayna yaday al-musalli rango mai da yazo kuma hucewa gaban mai sallar da aka hana muka ji ukuba akan shi a wani hali kuma ga rangwame inda ake samun rangwame a huce gaban mai sallah kun ba alahi ba sai mu ji ya ce haddathani yahya an malik an ibn shihab an ubaidillah bin abdullah bin utwa bin mas'ud an abdullah bin abbas annahu qala أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناحست الإسلام قد ناحست الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى فمررت بين يدي بعد الصف فنزلت فأرسل فأرسل فأرسلت فأرسلت أتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد أبن عبد الله بن عباس كبار الأبائي ya ce a ƙabalto rakiban ala'ata na gabato na zo a kan abin hawa a kan wata jakka a kan jakka wa ana yawma idin nasir islam ni kuma a wannan lokacin na kai kusan balaga kasar manzana ibn abbas iya yaro kwarai matashi haka dan sha wani abu na nabi Allah mai cikawa yace na na na kusan mulkin balaga kina na kusa balaga na tankar da balaga kinda wayan shi da take kenan wannan nazo kenan akan jakata a lokacin nan na kusa balaga na kai kusan mulkin balaga nazo wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli lin nas biminan manzana yana wa mutane sallah amina famarartu bayna yadai ba'da saf nazo na huce tsakanin sahu da sahu da jakai shi gitta wuce eh tan ya aji fa nazartu farsat al'atan naje na saki jakattawa tarta tana kiwo idan ma ibe kenan a sakin ta tana ciwo tana kiwonta wa dakhaltu fi saf nazo na shiga sahu falam yunkir zalika alayya ahad babu wanda ya musu me yasa kai haka me hujja ka wannan ruwa ta imam al-ana wurin kenan kaga an kyale shi an san manzon sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yace idan yana sallah yana ga abin da yake bayan shi ba da ba ka asal a bayan shi annabi kai ya gani tunda ya kyale kai matsala bace ba magana kenan kuma ba ba mu za a ce babu sahabin ba wanda ne ga dama aku sabaya ba shi ko amma babu wanda ya ce kala wannan shine dalilin cewa gittawa ga tsakanin sahu da sahu ba laihi bane shine madogaran ana sallah kana iya zawa ga gitta tsakanin sahu da sahu kana nan a sa'an sahu yawa ka shigo ta nan ka tsinka wani kowa a nan misali ko a can gaba wani rubuci gaba kana iya gittawa tsakanin sahu da sahu ka je can inda yake babu wuri da ke da wuri ka shiga ka ciki layan wannan wajen gittawa a yi hankali su da mutum gito iya kanan nesa kun bai gani abin da ke gaban shi ka taka mana ba a gaban shi wajen ga salula ga lulluta ga wani a gaban mutum da mutum mutane da yanzu suka suna sallah suna ajiya ba a gaban su ko salulosu ko lullutin su ko wani abu kinan ka zo ga gigirgin kun ka can zai gaban ka ina tare wani tsoho da jimawa irin masu gani da bai gani yadda bilbeti sam ya ajiye biletin shi a gaban shi ana sallah wani ya gito ya daga tafiya rubuta ya ya ya ya ya tafi sallah ya ce da dambace shi shi tsawon shi lokacin daga ganin shi tsawon shi bai gani da shi a gaba ya shi ajiye shigo da shigo bai gani ba gurin kudaji da ji makarantar rufus kuta a sallata amma ya magana ga yi magana ba mace sallata ce ba kuma abin da ya kari sai baran gamba ne baran gamba ne abin da ya kari ya ji mure kun ya yi wanda ya bata mai ya bata mai ido kenan a rika diba gaba an za gita kuma kai ka hana mutum kenan kasa kuma sai su hana a kaka hana mutum ya gita inda akwai sahu akwai liman a gabanku wannan gita da kan ba laifi bace ba illa kuma nan akwai kuma kuskure na biyu dalilin wasu sun ga ana gittawa ana sallah eh bayan sallama ne kuma ne ta so gittawa a liman ya sallama an kare kuma daga liman ya sallama baka da wani gitta tsakanin sahu gabi sallah wani ya iya akwai masabuki misali masabuki iya sallah ka zo ka ci a nan bai barka ba ka bar shi kana barin shi liman ya talla amma daga liman sallama kaka bar kowa ga gaban ka bai dace ba nan annan kuma ka hana shi ya gane abin akwai bambanci kenan ana hucewa tsakanin sahu a lokacin da ake sallah ba sallama ba da liman liman ya sallama wannan gitta ba bita nan da wannan ruwaya ba imam malik imam al-bukhari ya kata muslim ya kawo ta ta abdullah bin abbas kuma daga shi ne suke kawo ganin kowa aka ce mina wanda ya san labarin wannan ya san tarihi ya san kenan wannan karshen rayuwar manzana bayan wannan wata uku ne cikakke bi cika uku ma bayan wannan abin da ya kana idan karshen rayuwar shi ne aka taba kana kuma da shi suka hujjar cewa gittawa tsakanin sahur sakola da jiki ne inda ba dama ba su tara ne ji ta shi suke gittawa suke cewa wani magana mata magana jaki ya bata sallah ya su ce a tun da ya gitta to amma na aika tsakanin sahur sahur da wannan sai a wani suke kawo dai kuma ƙarshen rayuwa ce ta da annabi sallallahu alaihi wasallam don bayan kwanaki mina kwanaki kaɗan ne tamanin ne kuma ɗaya ne kuma ɗaya ne ma yi bayan mina Allah mai cikawa sai hadisi na gaba wa haddasa ne an malik annahu balagahu anna sa'ad bin abi waqas kana yamuru bayna dai ba'da saf wa salatu qa'ima qala malik wa ana ara dhalika wasi'an إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يهرم الإمام ولم يجد المرء ما دخلنا المسجد إلا بين الصفوف abin da yake wannan ruwaya cewa malik ya sami labarin sa'ad bin abi waqas daya cikin sahabbai wanda ya fara aka ce halbi da kibiya cikin addini da kuma halakin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya cikin da aka ba bishara da aljanna ya iya hukare da muru bane da ba iya hucewa tsakanin sahu da sahu wa salatu qa'ima sallah tana tsaye na so ka baka sa'ad ma iya haka nan ibn abbas ko to wannan ruwa da malik ya kawo bayan ya kawo ta ita qala malik wa ana ara zalika wasi'an shi malik yace iya ga gittawa tsakanin sahu akwai yarwa da damar yi amma a wani hali iya ga damar yin haka iza uqimatis salatu wa ba'da an yurma al-imam wa lam yajid mar'un dakhala al-masjid inda li an tada iqama ba an yi harama mutum bai samu wurin shiga masallaci ba babu wuri sai tsakanin sahu da sahu annan ne kurin ake iya yi wannan kenan imam malik ya zama kenan ba a yi sai in babu wuri inda wani wuri ba yi ba wannan fiƙi imam malik ce dan Allah ka hauta mu cikin shi to wannan ruwaya ta ibn abbas wadda bukhari ya kawo musulmi ya kawo kan inganci kuma ta wakana a cikin jeji akwai hili mai yawan gaske amina ne a hili ne na allah aka yi haka kin kuma zalabi hana ba haka nan babu cewa sai in babu wuri kuma wannan ruwaya hadisin da'ifi ne na sa'ad bin abi waqas hadisin da'ifi ne ba mun ga na bayanin muku bayan satin da ya gabata kullum kaga an ce malik kaza anan ba neman inganci ko inganci ko malik ya wani magana fiqhin malik an kada ba da littafi shi amma magana da ake hadisin da aka dangana sa bin abi sa'id bin abi waqas hadisin bai inganta ba amma magana malik anan da abin da malik abin da malik ne an tabbatar da shi hodi wallahi ala kina din anan shi fiqhin malik shi aka ce ara sai tamam kaza shi da malik ya ce din da nace muku nace muku ina ga kaza ra'ayina ce fanzuru fi ra'ayi ku diba inda mai ra'ayi na kenan irin wuraren ne shi bai na ce ma inda ga kaza ce duk ku diba fakul ma wa ku kitabu suna fakuzuru ma kala kitabu suna fatruku duk abin da ce ina gani ne abin da ya daidai da qur'ani da suna ku rike abin da ya saba ku bari ai huta eh dai wannan ruwaya hadisin da'ifi ne yace wa haddathani an malik annahu balaghahu anna ali ibn abi talib qala لا يقطع صلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي كما يا انغانتا سيدنا علي يace ba abin da yake bata sallah da abin da kita gabanka ba abin da yake bata masalla an gare ba kuma ya inganta wayon mutan sayyidina ali ko me yace to ba mun matsala mun karanta mun sai magana masala mai wani bayanin masala sai suka san hadisi marfu'i ne ko mawqufi ko kaza ko makato a irin wannan wuraren mun bayani cewa akan samu sahabi ne manzon sallallahu alaihi wasallam magana bisan bisan da ita ba shi zai hukunci shi ya bayani shi kai ka saba ta manzon Allah to ba an kare ba shi amma ba akiyar mu abin da wadi ne to mun samu ruwaya tabbatar ta manzon Allah ya wani ruwan gantattu ya ce da mace da bakin kare da ciki sarfata sallah to ba shi tunda ya ce ya yi da magana amma magana shi ne masu bayani shi ta hadisi mun kiyon makufi gina ka san matsayin dan a yin wurare ne za ka iya gane kuma ba wata matsala komi daga taron sabai masu yawan gaske duk matsala guda ɗaya santa muna da labarin ina ga wannan cikin sabai ibrahim bin auf ne ko abdurrahman bin auf ne wanda ina ga shi ne wanda rikicin umar da da mutanen rundunonin sham wanda abubakar da shi wannan mutanen sham alƙashin umar ya zo shiga sham ya zo daidai ana alloba a sham inda ke cana na na na a cana yanzu ana alloba ana mace mace a can umar ya zo da sahabbai za su za su tai can ya zo daidai iyaka aka ce shan huwa bala'i ake na alloba umar ya tsaya to ya za a yi kowa inda shi ce aka samu rabuwa wasu ce mu je man za mu gudun gazara ne wasu ce umar za ka yi cikin halaka su wu'in nan su ce za ka zalaka su kuma wancan sai umar za ka su wancan bangaren shawa wasu ka cikin abin yasu ce za ka gudun za ka gudun gazara ne wasu ce umar za ka kai sahabban annabi cikin bala'i umar yasa abin da zai ya kirawo wannan kudu cikin sulbukhari sanan wurare ya kirawo muhajirin don harko harko muhajirin ya kira su shawara su mai kuka ce suka ba shi tasu ya kira wa ansar suka ba shi tasu kowa ya samu tsabara ya kira wannan ya kira wannan an kan samu magana guda ya samu kowa ra'ayin shi wani ya ga a tahi wani ya ga a tahi ƙarshe da umarmin khattab ya rinjayar da komawa a koma gida ka a shiga sai a lokacin umar fikin da ya bada shi bai da nasi yanzu hatu ba nasi sai ake rigima ko ya ga ko ya da ko laifi su wanda suna ga ayi laifi an aibul kadara su suna ga zaka cikin hadari kuma da ce zan tambaye ku yau ka zo ka isko kori guda biyu wannan kwarin da ciyawa da ruwa da komi wannan kwarin babu ciyawa babu ruwa a na zaka kiwo ai duk Allah ne ko na Allah ka zaka kada mashi ka je ka je mamara ruwa da ciyawa sai zaka je kiwo abin da ke zahiri ka je ko alheri ko ya ce da gaskiyar magana ban na shiga wannan hatsarin za mu koma duka duka kowane mace kadara ne ko na kadara muke amma ga namiji ga zahiri zamu ko da bai ko ina kadara muke ko ina amma dai za mu koma mu shiga ka san da magana wani abin ya gumu ana ta abu can sai ga Ibrahim al ya baya da ya zo abu ya rikice ayi din me kuke rigima a kaji kaji abu daga ciki shi da aka dinga to yace manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qawba fil arad idan alloba kasance a cikin wani gari wanda ke garin kai wuta wanda ke wuta kai shiga shikirka Allahu akbar wani Allahu akbar kuma da kamara ta Allah mai kada abin da ya daidai muga muga shikirka kai shiru digi mata kare to manzo Allah ce shi ɗaya ne kala bara dukkan sabon dubunan sabai amma babu wani zarabar shi kala bara a wannan wurin kuma shi kira aka mai kauya ka ga wannan shi ne bature gaba ne ga mafi da mi Allah ya ba shi ba wata dama an da gamu tun Allah ya gaggata da ba tun garo da ba a shiga annabi ce a ko a turanci sun sani ba a shiga ko a zuwa turanci ba a shiga sun sani sai ba a shiga yanzu wannan garin ana shiga na China ba a shiga a a ba garin wancan ba huta wancan garin da abin yake ciki bisa wata ka'ida wannan kowa zan gani haka ne yana haka ne kuma da mutuna daga ya karanta da al'umma kan ana alloba kaka shiga ci animi imani ne aka dara ce ba ce shiga ba eh kaka shiga eh kuma kaka hutu kai mutane jaraba tsaya a nan ni haka ne tsaya da kota ko bi su da nan maka kai kan sau mazalaki yake hana cewa idan akwai raƙumi mai kazawa ka abure shi cikin wanda san ko suna buwa sa ko kadara amma da bai cikin akwai raƙumi mai kazawa ka abure shi cikin masu lahiya na wuce ka gama su ko da kuma ko abin da ba kina annabi ya san da akwai da abin illa mutum ka ɗauka abu hannun Allah ki kai mai imani amma akwai wani tasirin kuna da wani abu lalatacce ne zama zama lalatacce ana sa maka ne hatta dabbobi masu cuta ta abu hatta dabbobi ba mutane ba annabi ya hana a gama masu cuta da masu lahiya jinin annabi ya magana sallallahu alaihi wasallam yanzu ne wannan magana ta ali muna da hadisi marfu da tabbatar da akwai abin da ke yanke sallar Allah gafarta mu jalla amin kuma hadisi ya gaji zuwa sayyidina ali wa haddathani an malik an ibn shihab an salim bin abdullah an abdullah bin umar kana yaqul la yaqta'u salata shay mimma yamur bayna yaday musalli shi ma ibn umar kuma ya inganta shi ma ibn umar ya ce ba abin da yake yanke sallah a cikin abin da ke gita gaban misalla amma akwai ruwa aisha na tabbata na tabbata aisha suke cewa yaya kuke samun ku gama wani da kare da jaki suke faɗa yanzu a ku gama wani da karnuka da jakai da hadisin da yake cewa idan mace ko bakin kare ko cikin gita ba sallah ko shi take faɗa yanzu a ga wasu da kare da karnuka da jakai ta faɗa take wata da wata wata ga dalili ta take ga dalili wa cewa ina sallah manzo Allah iya sallah a cikin daki ina gice a gaban shugaban alƙibla in zai sujada ma sai ya taba min jin kawata ya ajje goshin shi ku ce mun kuma ku ce ba sallah ba ta gita ita ba ta sani ba ba ta gaji magana ba masa bai sun ji suke rage kan magana ta ce wato ai shi ana magana ka zo ga gitta gaban mai sallah ita kuma tana kwance ne ba gitta ba ta yi tana kwance ne a gaban shi daban ne daban eh daban ne kuma can da magashi gwada mun cikin duniya ma dungura duri eh dungura ta ta kwata ta tije ne ta ce kaga wannan dai a takace ba kaga kai sa kaga ashe gada mata gadama to don ga gadama ce mutum zai haɗu abin da sani ne shi ake in wani gadama ko sahabi yayi abin da ya sani ne wanda ya sani shine mai hujja wanda ya ji hujja ne aka wanda bai ji ba kan huzaifa mas'ala wutsari a tsaye ta kama wani ko ashe ta ji duk mutum wannan bai ta tsaka ya ce to ga huzaifa da sauran su tabbatar da na bai je wani wuri na bai da zaman zai wa amma annabi haka haka haka yi bai zauna ya ji ba kuma ya ganta ruwa bukari kusur ta inganta huzaifa ne ita ta mace ba ta gani mace ta ƙarya ce ta ta ƙarya ce ta hudu akan abin ita akan sai masaniyar ta amma wanda ya sani ya gani a gaban shi hujja ce a wajen shi ita ce bata hujja ya mai aiki da mai hujja ba wani mai da hujja ba eh magana kenan sai yanzu za mu shiga sutura suturatul musalli fi safar maganar kawo sutura a bulaguro ko kana cikin bulaguro ka yi sutura ba ka sutura ba a bulaguro ya matsayin teki حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى لا بأس مالك شي عبد الله بن عمر ينا سترة دا تاغوش أبا هونش in zai sallah sai gita shi haka zai sallah a bayan shi wannan ruwa bukari maka ta tabbata kenan ana iya sutura da dabba gana kenan kuma zai kama maka maganar to an ce a yi ba a sallah a wajen garken raƙumma can wancan mas'ala a wurin kwancinsu ne ba raƙumma ne ba a sa gaba ba a wurin kwancinsu ne kuma ta ruwa magana ya yi magana cewa ma'awa ta shaɗanu wurin shaɗanu ne kinan ba don bara ɗin bane ba an kalle shi babu sada don garkensu wurin tsarmi wurin garken da umma wuri ne na shaɗanu shi annabi ya hana a yi sallah a ciki ba don na jasar ba raƙumi ko kashi ko wutsari daga amma da yake sallah cikin garken awakan ka sallah ta kama ya ka here ka here kan kashin dabbobi ka sallah ka lafiya da wakumi suna ta kama ka cikin garke na awakai ko tumakai ko raguna ko shanu ba ruwan gargashin su ko tsarinsu ya ka hiri rukun ga tsallaka ba abin da ya zai tsallaka don duk dabbar da ake cin namata kashinta wutsarinta halaka ne shi samun mazan salama ba da dama ga wasu sabon su je su yi magani da wutsarin raƙumi ko da sha madara sha wutsarin raƙumi ne to yadda ba dama a sha wutsarin raƙumi haka zaka in ta kama akwai musamman wani magani aka ce da wutsarin rago ko tunkiya duka wannan kana isha halaka na ka sha amma magani na gangan na malati ba surkulla ba ko maganin kaza ko hau ko sanmu ko ba shi ba dawa zama magani musulunci kama za a gane wani abin na gangan jiki na magani ba wani alheri ba ko shari ko baki ko a magani na lafiya aka ce wannan wutsarin jiki ne kaga haramu ne wutsarin raƙumi halaka ne na saniya halaka ne na akuya tumkiya duk wannan da aka ci namansu kana in aka ci akwai magani an sha wutsarin raƙumi ko wutsarin saniya ko na akuya ko da akuya ba mu raƙumi ka sha shi inda akwai magani ko aka ce sai an gama da kashin an dama da kashin da kashin akuya muna na sha ba mu magani da wannan a ce an gama da kashin akuya nan na sha sha ne kai na yaro a gama akwai magani da ake da kashin akuya a dama amma kunu ka sha wallahi dai na shi na sha sha da wasu ba na sha sha so da yawa ma mata gama ake da tuna kuwa ake gama amurji ka sha kunu kuran to halaka ne halaka ne ba matsala komi inda akwai magani to kenan yana yin sutura kenan da dabba shi in zai sallah abdullahi kuma hadisi nan da ke bukhari ma kashi ba malik sai ya ce wa haddasa ne an malik an hisham bin urwa anna abahu kana yusalli fi sahara ila gairi sutura shi wannan abin da ke wannan hadisi hisham bin urwa yake cewa baban shi shi urtu bin zubair shi urwa kin ne kana yusalli fi sahara iya salla a sahara ila gairi sutura kenan a sahara bai sa sutura magana kenan dan a sahara cikin daji ne bai sa sutura amma muna da ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallama iya sa sutura ko ina ne hatta idi da aida idi ne take ya kawo sutura yana kawo anza akwai anaza akwai anza anaza ta sanda anza da akuya kun mamacin kurin fataha ce da sukun anza anaza shine wani da ke da ba su kawo kaba da rubuta wasali kurin abin da a rubuce he ga ruwaya annabi sallallahu kana yusalli ila anazatin fi sara fil eid yana salla a gaban wata sanda anaza shi ya doka anza a kuyar wani sahabi ya je garin su suna salla idi sai ya ga akuya a gaban liba din ne sahabi ne ya ga akuya ce wannan kuma ne da akuya gaban liba a idi to sunna ce sunna wa annabi musa Allah sallama haka sai kai waye sai ka musu ruwaye ce subhanallahi ba an za an zaje an sanda ce me me kaje kafanta san ko ka wani kokara sanda ce ba akuya bace ba kun zo ka ce ga zikiro kun idi ka akuya akuya gaban ne ba iya sallah kuma sunna ce sunna ce kuma kai ba haka bane kuskure ne kenan shi manzo Allah yana sa sutura ko aina ne sai wasu wannan ruwa ta inganta zuwa ga wanda aka dangana magana sai masahul hasaba fi sallah shaye tsakuwa a sallah kana sallah sai ka hangi wani tsakuwa za ta ma cutarwa a kushinka misali a gabanka iya da kusan misali kashi ka sallah ba gani ba masan samun ne ka samun fata tun da ka gyara ta iya kashi ka sallah mai ga abin haddaka ne ya haya an malik عن أبي جعفر القاري أنه قال رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحسباء لموضع جبهته مسحا خفيفا yace shi abu ja'far alƙari ke ya ga abdullahi bin umar iza ahwa da sujud in ya sunkuya wajen yin sujada zai sujada masahal hasaba iya shahi tsakoyi da mawaji su jabati don ya ajiye goshin shi a wurin kai wurin da ajiye goshin shi iya shahewa amma masahan hafifa shahewa sama-sama dai ba ba ƙari da yake ɗan kaɗan kaɗan da ya ka ɗan gogewa haka wannan mun karanta cikin mulkin muramu ne na karatunmu na maganar na ce babu ba a san shawa amma an haka yi ɗaya ya ta isa annabi ta kai ɗaya shawa ɗaya ko akwai magana kenan shaha guda ka shayi kakka da yawan ko kana ta gogawa kun kai guda hu shi kenan ta isa ka samu wani aje goshin ka sai a kuma wannan ruwaya ta inganta zuwa ga Abdullah bin Umar jin sahihi ne sai hadisi na gaba wa haddathani an Malik an Yahya bin Sa'id annahu balaghahu anna Abu Dharr kana yaqul مسحوا الحسباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم أبو ذر cewa ya ce masaula hasaba shahar tsakuwa masahatan wahida shawa guda kina ake yi amma watar kuwa gabar shahar ka yi sallah akan goshinka khairun min humurin na'am ya yi a baka jajayen raƙon ba irin wannan matsala mun karanta cikin bulurul mara ta irin wannan mai a can aka kawo fa'ina na matan tuwajibu na kumanci ba can an ce domin rahama tana huskanta ka can man kawo to waccan magana ta fa'ina rahama tana huskanta ka tsakowar da magana wannan duba ɗaya wanda inganta ba mai inganci duka biyu da wancan tsakowar rahama take fuskantarka da magana da an kabari ya yi a baka jajayen raƙon ba wanda ya inganta kenan nan inda ya inganta mai za mu ce kenan wanda ka ɗaura gushin kan tsakowar ko da zahir ko ka sha wahala ya to aka tsaya baka jajayen raƙon ma haka danna ma haka danna ma tun akwai akwai lada to kaga tun da bai inganta ba ka kaba kanka wala kaka je ka yi illa gushinka kurin shawa shawa guda shi ne magana kurin waya don hadisun da ifi ne sai ma ja fitattata sufuf abinda ya zo kan daidaita sahu ta sauya kuma a daidaita tattata sufuf kenan abinda ya zo hadisun suka zo kenan kan masala ko mahimmancin daidaita sahu na sallah na imam malik zai ga maka da abin da ya sani wanda ke da alaka da daidaita sahun sallah sai fara cewa haddasa ne ya haya an malik an nafi an na umar bin khattab kana ya abu bitbitar ta sufuf fa'iza ja'u fa'akabaru an kadistawar kabba umar bin khattab iya umarni a daidaita sahun استووا استووا تراسوا شنو التسويه to nan an hare yawa ya wakilta wasu haka zan ga Usman bin Affan mai haka nan yasa wasu ɗan agaji wasu masu kulawa su shiga cikin sahu su yawo adiba adiba fa idza ja'uhu wa'annan wanda yasa kulawa da gyara sahu idan suka dawo fa akhbaruhu an qad istawat suka ce umar sau ya daidai kabbar sai ce allahu akbar abar shi muka ce wannan abin da da ke sunna manzala yana raye haka sahabai suna raye gyara sau daidaita sau ba a yi shi sai bayan ta da ikama ba ka haika kama ba lalle yan uwa wasu sun ga a wasu wurare ana ta yi gani abin ya burge su nan an fara muka ce a bari wasu ke gace ka ba an bata abin tsari ne mai kyau ba kin da ya sunna babu tsari mai kyau da kin sunna babu wani mai gwani da kin sunna don kowa san rocin ana hana abin an sha samun rigima a nan wani ya wuri ya ce ya koma ko ya koma ba ya ce bai gusawa a ta rigima da ya gaji a ta rigima an sha rigima an sha rigima har ta faɗa ma to dama a sunna mutum yana da sahabbai haka bisa haka suke kallon shi bisu masu ba maganar sau haka suke kewaye shi ba maganar sau he bayan an kare ba ya tashi takwa kuma shagyarawa ba a sahu to ya zama kuma a ce an gyara ka matsa kayan gada daidai kamar sai da zafara ya suna kan san asura da mu bai cikin bai shayin ba mutum mu dai ga madogaran mu ba a sahu he bayan tare sallah shi ne su daidai sunna kenan haka suke tura su muna fa haka zama haka tare sallah bisu annabi kashi yake ya zo tsayawa ma ke shiga nan ya hutar haka na bake an zuwa kayan zama an tare kama amma bai kabara ya shiga nan ya shiga nan jayo nan kungo nan gyara nan haka yake sai bayan ya ga komi tuko ya kabara to su abin ya yawa ne ya tsauki lai an zuwa duk su gyara ya an dace ta umar komi ya daidai ya kuma ce allahu akabar sai shiga sallah ina ganin lokaci ya yi الله كم تتسمى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته